الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuri mai tarin albarka na lahadi daren litinin 25 da wata na ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da sha shida da wata na hudu watan agri miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadith da ke wannan unguwa ta tsimitau a yau shi ne darasi na 25 ciko a cikannin darussa guda 25 da muke gabatarwa a watan ramadan kuma kusan shi ne darasi na ƙarshe na wannan shekarar da yardan Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ya ziddo dai da darasi na goma a wannan tsoron mai tarin albarka ta fusilat ajiya mun fassara ayata hansin da ɗaya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa iza an amna alal insani wa na'a bi janibi wa iza mastahu sharu fa du'a in ari yau za mu cika ayoyi guda uku da suka yi saura a wannan surar daga nan kuma sai mu zai da khatima ta rike wannan tafsirin wannan shekarar Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya ba mu ikon karanta alƙur'ani daidai da kuma fassara sa daidai da kuma sanya alƙur'ani ya zamanto hujjatun lana la alaina Allah muke roƙo ya sanya alƙur'ani ya cece mu a ranar tashin alkiyama dukkanin alkharran da Allah yake sada bayansa masu karatun alƙur'ani Allah ya sada mu duk irin agaji da gudunmuwa da Allah yake baiwa masu karatun alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya sada mu da shi أرم آية حسن بشي الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق
ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa qul ara'aytum in kana min 'indillahi thumma kafartum bi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id Allah subhanahu wata'ala ya wajaha usulun maganarsa da shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace da annabin rahma qul kace da su ya shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa za a fadawa su ne mushrikai masu ƙaryata alƙur'ani mai girma mun ga irin ɗoki ba daɗi da aka yi da su akan yin imani da alƙur'ani mai girma to sai Allah ya ce wa manzon Allah ka ce da su ara'aytum ku bani labari ku bani labari in kana min indillah in wannan alqur'anin da nake karantawa tabbas gaskiya ce daga wajen Allah subhanahu wataala thumma kafartum bihi sannan ku kuka kuma kuka kafirce wa alqur'ani kuka ki yin imani da alqur'ani kuna jayayya da shi alqur'ani to ya halin ku zai kasance a gobe alkiyama idan muka tsayu gaban me al'amarin ya tambaye ku jama'a mun fahimta sun karyata alqur'ani mai girma annabi ya karantar da su alqur'ani amma sai aka samu wasu suka yi inkarin alkur'ani ba su yarda da shi ba to shine sai Allah ya ce wa manzon Allah ka fada musu ya annabin Allah idan alkur'ani da kake karanta musu daga wajen Allah subhanahu wataala ne wanda kuma haka ne daga wajen Allah yake sai suka kafirce a duniya ba su yi aiki da alkur'anin ba ba su yarda da alkur'anin ba to ya halin su zai kasance gaban Allah subhanahu wataala idan Allah ya tada su a ranar tashin alkiyama sai Allah yake tambaya ya ce wai man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id wai a duk duniya wane ne yafi kowa bacewa wane ne batacce sai Allah ya bada ansa da kansa ya ce ai duk duniya baki daya ba wanda yafi kowa bacewa kamar wanda yake cikin watan musu da ayoyin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma yayi nisa game da jin alqur'ani mai girma idan kana neman wanda yake batacce a rayuwa Allah ce shi ne wanda ya yi nisa da a tsauraran alkur'ani mai girma sannan kuma alkur'anin ya kasance masa baya daga cikin abin da yake saurara ya ya wa'azu da shi to Allah ya ce wannan ba shi ne wanda fi kowa bacewa bayan kuma hujjoji da dalilai sun tabbata sun zo suna karantar da cewa alkur'ani mai girma littafi ne daga Allah subhanahu ta'ala wanda mun karanta wannan ba sai mun maimaita ba sai Allah ya ce aya ta gaba سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa ba da jimawa ba da sannu a hankali sanurihim Musa Allah za mu nuna wa masu ƙaryata alqur'ani mai girma kamar ka tambaye Allah Allah me za a nuna musu sai Allah ya ce ayatina za mu nuna musu ayoyinmu ayoyin Allah suna da yawa akwai al'ayat alkauniya kuma akwai irin wannan ayat na alkur'ani to Allah ya ce manzon Allah bar su nan da gaba in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za mu nuna musu ayoyinmu sai ya ce fil afaqi a cikin abin da ya shafi waton sare-sare na duniya bangarori na duniya al'afaq sassanin duniya Allah ce za mu nuna musu ayoyinmu wanda wasu malu suka ce sanurihim ayatina fil afaqi ana nufin Allah subhanahu ta'ala zai taimaki annabinsa da duk wanda suka yi imani ta hanyar jagorin musulmi to za a samu garuruwa suna musulinta a samu garuruwan da da ana arnanci sai su zamanto sun juya daga arnanci sun koma musulunci ta abin ya faru bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya nuna musu irin yadda aka karya su al'aqasira wal qayasira gwamnatocin da aka yi manya-manya da suke ji da arnanci da kafirci sai gashi kuma musulunci ya zo a cikin wayannan garuruwan sadurihim ayatina kenan idan mai hankali da lura sai ya gano cewa ashe al'amarin nawaye da Allah subhanahu wataala ne sai Allah ce wa fi anfusihim kuma za mu nuna musu ayoyi a cikin karin kawunansu wasu ka ce fi an fusihim ana nufin fatahu makka ba shakka wata rana sai an waye gari wannan garin da makka da suke takama da shi to musulunci sai ya zo ya zamanto ya mamaye komi da ko'ina jama'a mu fahimta yau ga ta waye gari cewa a duk duniya ba kasar da mutum musulmi yake shawara kamar ya kai ziyara ina a kasar makka kaga wannan aya ce Allah ya nuna wa su wayannan kafirai sannan kuma kafin su bar duniya sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki manzon Allah da shiga garin Makka aka yi fatahi har ta kai kafirai zuciyoyinsu suna suna suna tafasa saboda zafin abin da suke ji suka gudu suka tsira annabin Allah ce duk wanda shirgiran Abu Sufyan ya tsira duk wanda ya je ɗakin Ka'aba shi ma shi ma ya tsira kan ajima manya-manya masu izgili sun bace ba labarin su manzon Allah sallallahu ya shiga a ɗakin Ka'aba ya fitar da gumaka kusan gunki 300 da wani abu duk aka fitar da su annabin Allah yana karya suna kul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa kace musu gaskiya ta zo kuma ƙaryar ta gushe ƙaryar ba ta da gindin zama a wannan wurin sai aka waye gari ga sunan mutane suna ta dayafifi suna zauwa suna shiga a cikin addinin musulunci damun Allah yawan manzon Allah ishara yace idza jaa nasrullahi wal fata wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba to Allah ce wa fi anfusihim zamu nuna musu watan aya a karan kawunansu wasu malamai irin su al'imam al-mujahid alaihi rahmatullahi ta'ala suka ce wa fi an kusurin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani a kai mana aya ce a karan kawunan su jikinsu mutum ya gibi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya suranta sa fi ayi suratin ma sha'arar kabar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kyakkyawan nan son kowa kin wanda bai wanda ba ta samu ba to akwai darasi mai dimbin girma kware da gaske misali ka ɗauki abin da ya shafi ɓangaren ci da sha ɗan annabi adam yana cin abinci ne ta hanyar baki ya sha abin sha ta hanyar ta hanyar baki amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya raba na'urori da za su dinga fitar da ƙazantar in ya ci idan ruwa ne ya sha sai aka masa inda ruwan in kuma ba sa da amfani zai fitar da su jama'a mun fahimta idan kuma abinci ne ya ci wannan abinci ya tare aka tare daga shi to kuma bukatuwar aka narke sa jinin ya zama tuwo yana gudana a cikin jiyoji ƙazantar da bata da amfanin sai kuma Allah ya waɗan annabi adam wata hanya da take ruwan take fitar da wannan wannan abinci kaga wannan wata aya ce mai mai girman gaske ka dauki aya a kunnan dan annabi adam kunya da Allah ya Allah ya mutum akwai abun lura a ciki yanzu da kunyar ka za ta iya gano sautin alaramma ne wannan sautin wane ne sautin wane ne sautin wane ne in wane yi magana da kunya ko za ka iya fahimta cewa ga wanda yake yin wanda yake yin magana ko a wannan aya ce Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya maka na'ura mai mayyaza sauti wadda take bambantawa tana bambanta sauti idan ta ji wanda za ka ji ƙur'ani ne wannan waka ne wannan goge wannan kaza da duka da ni da kuya a idanu kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya maka na'ura mai tsinke wadda ba ka aiki da wutar lantarki ba sai ka sa ba sai ka sa farba ko yanzu duk kyawun mota malam duk kyawun mota in ba ta da wuta akwai na ƙasa tare da ita duk kyawun mashin bai da wuta kuma yana buƙatar sai an kunna masa wuta da dare amma kai akwai lokacin da za ka tafi da idanun da Allah ya maka ba ka bukatar hasken komi kuma za ka ga abin da yake gabanka wannan aya ce mai ganin mai girma da gaske da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai Allah ya toshe maka wannan wannan kafar wannan idanu kuma babu wanda ya sai niro maka da wannan wannan halittar Allah muna maka godiya akan wannan ni'imar misali ce awalan yakfi bi rabbika annahu ala kulli ala kulli shay'in shahid shin yanzu dalili bai isa ba ubangiji subhanahu wataala bai wadatar musu ba su gane cewa shi Allah mai iko ne akan dukkanin komai mai shahidi yana ganin duk abin da yake wakana shaida ta gaskiya duk abin da mutum yake aikatawa Allah subhanahu wataala yana gani shi ne Allah ya ce wai shi yanzu bai isa bai zama to hujja da dalili da kuma abin da zai zai zama to dalilin da za a ba su wanda zai sa su gano girman Allah subhanahu wataala da kuma cancantar bautar Allah subhanahu wa ta'ala domin duka wannan ba mushrikai da aka taba da su sun yarda cewa sama Allah ne ya yi ta ƙasa ta Allah ce tauraru na Allah ne rana ta Allah ce amma inda aka samu matsala da su waye kamata abota ma waye cancanta abota ma nan ne gizo ke saka sai Allah ya ce wai shi har yanzu bai isa ba su gano cewa shi Allah shi ne mafi cancantar da abota masa kuma shi Allah akan dukkanin komi wato mai iko ne sai Allah ya ci aya ta karshe ala innahum fi midyatin min liqa
ألا إنه في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط Allah ce ala ku saurara inda lalle su suwa ake magana a kansu kenan ana magana a kan kafurai da mushrikai Allah subhanahu wa ta'ala bai bushe saboda wannan sura makiya ce to ana zancen tauhidi ne shine babban al'amari wanda duk wani annabi da ya zo duniya kan tauhidi ne ya kara ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت duk wata al'umma da ta zo a duniya annabinta abin da yake kira a kai shi ne abota wa Allah subhanahu wa ta'ala a kaɗe ta Allah da bauta shi shi kaɗai shi ne Allah ce ala ku saurara inda hun fi biryatin min liqa'i rabbihim lalle su suna cikin shakku suna masu kwankwanto ba su yarda ba cewa wai sun haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala idan suka mutu za su haɗu da ubangiji subhanahu wa ta'ala ba su yarda za a yi tashin alkiyama ba su yadda ba akwai hisabi ba su yadda ba akwai mizani ba su yadda ba a ba kowa littafinsa ya karanta har Allah ya ce iqra kitaban kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba duka ba su yadda ba sai Allah yake cewa ala ku saurara innahu bi kulli shay'in muhit shi Allah subhanahu wa ta'ala ilimin sa yake wa ko'ina Allah subhanahu wa ta'ala ilimin sa da kudrarsa da izzarsa ta kewaye ko'ina ba wata ƙasa a duniya face tana ƙarƙashin sitara ta Allah subhanahu wa ta'ala ba wata gwamnati a duniya face ubangi subhanahu wa ta'ala shi ne ya dora ta kuma in ya gada min ya sauke da jama'a mun fahimta in ka sa duk wanda ya samu ya ga kaisa yayi sama to Allah ne in kuma kayo ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ne in ka samu karuwa Allah ne ɗanka ya rasu Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda yake rayawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda yake kashewa sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma duk wanda ya mutu ubangi subhanahu wa ta'ala ya san wani shekara ta kaza ya rasu a lokaci na kaza kuma a lokaci daidai lokaci kaza mala'ika mutuwa ya zai zana rayuwarsa jama'a mun fahimta wannan shi ne tsantsar tauhidi ka yarda kai itiqadi aljazim a zuciyarka cewa ubangi subhanahu wa ta'ala ya kewaye ko ina tun da haka ne Allah ilmuhu muhita haka bina ashe akwai bukatar ka dinga sanya cewa a ubangiji subhanahu wata'ala yana control kinka duk abin da kake aikatawa Allah subhanahu wata'ala yana ganin ka aikin alkhairi ne a idanun Allah kake yi aikin sharri ne ubangiji yana ganin ka duk abin da kake kullawa a rayuwa to Allah subhanahu wata'ala kada hata bi kulli shay'in ilma wata ilimin Allah subhanahu wataala ya kewaye ya kewaye ko ina ba abinda za ka yi ka fita ba tare da sanin Allah subhanahu wataala ba je mun karanta cewa ba wata mace da za ta dauki juna biyu ba ce Allah ya san abin da ke cikin cikinta kuma shi ne mafi sanin akan lokacin za ta haife sa sannan kuma shi Allah subhanahu wataala watan wata duk wani kicce da zai iya Allah ya san kicce kaza ɗanau ke gare sa amma ka zo ka shuka itace a jardin ka su sai an zo a wayi gari kuma baka san adadin ɗiyan mangwaro da kake baiwa ruwa ba amma shi Allah subhanahu wata'ala ya sani kuma ya san cikin wannan mangwaron misali abu ɗan kaza ba zai ba za su kai labari ba kakin a fitar da su sun lalace su ka za ta haukar su shi Allah ya san wannan jama'a mun fahimta to wannan in kai wannan kuma ka rike aqida Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu to kuma ƴan uwa ƙarshen wannan sura da kenan suratul fussilat a bana da Allah ya ce mai kimin fasar sura sura guda biyu kuma wannan shine cikamakin karatun ƙarshe na wannan na wannan shekara wanda 1444 wanda ya dace da 2023 wanda ita ce shekara ta bakwai da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma mun soma tafsirin alkur'ani mai girma a shekara ta 2017 a masallacin idin ahli sunna da yake sai je tuwa nan muka fara tafsiri tare da dan uwa aboki amini alarama abdul aziz umar yaqub Allah subhanahu wataala ya kare mana shi da kuma kara wa rayuwarsa albarka kusan amma fara tafsirin shine silan na ya tinzira cewa bai kamata a zauna haka nan ba sai dai kawai a zo a zauna ana shan shayi ya kamata matasa mu fara karatu kuma cikin ikon Allah subhanahu wataala aka fara mun yi shekara uku muna gabar tafsiri a wannan masallacin muka yi david descent muka yi jesuit muka yi disney a disney kakin azumi ya dawo kuma sai allah ya jarabi duniya gaba daya da rashin lafiyar corona wannan ya sanya david ban ga mu karatu ba a wannan masallacin sai muka yi karatu wa mu wa mu a makarantar sabilun rashad a shekara ta dubi da da ishirin wanda mun yi karatu ne da safi wanda kuma a wannan shekarun gaba ɗaya guda hudu shi alarama abdulaziz suke jan ya jan karatu a shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya kuma sai muka yi intiƙari saboda wasu dalilai muka koma a masallacin abdullahi bin abbas masallacin ult a sabon gari wanda muka yi tsawon shekara biyu muna karatu a cikinsa muka yi 2021 da kuma 2020 wanda bara can muka yi karatu wanda da goma muka karatu a can muka fara karatu da arama malam musa abdallah allah subhanahu wa ta'ala ya tsara masa lafiya da imani da ikhlasi kusan tun lokacin da aka so mu karatu alarama cikin cikin bawa yake saboda akwai kurciya hanyar tare da shi akwai kurciya hanyar tare da shi a wannan shekarar mun yi karatu guda biyu a a masallacin a masallacin ultu kuma muka yi alkawarin cewa in Allah ya yarda za a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a can amma kuma sai aka samu juyin juya hali qaddara Allahu ma sha'a fa'al sai kasance wannan shekarar kuma ga mu a darul hadith zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim a tsawon wannan shekarun da muka yi muna tafsiri tun daga 2017 zawwa wannan shekara ta 2023 a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma sura 114 mun fassara sura 23 cif da mun faru karatun daga suratu maryam mun faru daga suratu maryam yau kuma ga mu suratu fustilat idan ka kilga su ne cika za su baka sura guda guda 23 kuma cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ara mana kwanaki ya mana baiwa ta fassara aya 2022 a tsawon wannan shekaru alkur'ani na da ayoyi 6236 a cikin waɗannan ayoyin 6236 mun fassara aya 2022 Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin abin da muka karanta kurakurai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi muna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muna cikin bayinsa intattu a cikin wannan wata muna roƙowa Allah subhanahu wataala muna masu kamu kafa da aibubu da muke gabatarwa tun daga azuminmu karatun alkur'ani sallar tarawih tahajjudi da sau masu ma'aikati gaba daya bukatunmu na alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya muna duk mai wata bukata a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya biya masa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da ƙasar nan tamu ya ƙara wa rayuwarmu albarka malamanmu da suke karantar da mu dare da rana Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da su ya tsare mu da mutuncin su akwai ɗan uwa da suka ba da gudunmuwa ƙware da gaske wajen yin wannan tafsirin alkur'ani mai girma wanda kusan kuskure ne mu liƙe karatun nan ba mu ambato su daga cikinsu ba ko musu addu'a da godiya mutane na bayan su ne wa'inda suka jagorantar da mu suka suka jagorantar da wannan masallacin na na darul hadis yallan alhaji ali wanda kusan har ana gobe za a fara azumi a tsakani da Allah program kin tafsiru a masallacin kudu muka yi amma suka ce bai kamata a ce a zauna a bar masallaci ba a yi karatu ba suka dage a ƙarshe kuma aka zauna aka yi tattauna cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kaddara kuma za a dawo nan a yi karatu to muna miƙa godiya gare su Allah subhanahu wa ta'ala ya sakanka musu mafi kyakkyawan sakamako kuma tun da aka fara karatun nan a kullum ruwan sha ba sa karewa kuma ga wani abu na dabino ma har da wani abu na shayi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi mutum na biyu da za mu kai godiya zuwa gare su shi ne za mu ƙara gode wa arama saboda arama ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske mun yi darasi 25 a cikin wannan watan mai tarin albarka na ramadan a tsawon kwana 25 da muke karatu ina jin rana guda ce kawai arama ya ɗan zauna ya ɗan huta shi ma dai ba cikin yaso ba saboda dacewar wanda ya kamata ya ja karatun ya ja karatun saboda dacewarsa Allah rama ya ba sa ya dan dana shi ma to Allah ya saka da alkhairi Allah ya Allah ya kara wa rayuwar Adam albarka kuma Allah subhanahu wataala ya tsare mana matasan wuraren da su da dama akwai da su Allah rama Abdullah malam Hamza kullum suna bibiye da karatutukan sosai kuma suna ba da gudunmuwa kwarai da gaske wanda kusan yau da muka yi tafsirin mata shi ya ja karatu sannan kuma akwai yan uwa ls media wanda kafin mu zo karatu sun aje kujeru an dora kamara kusan karatu nan yanzu haka live ake yin sa ana yin shi ne direct kana kamawa a facebook za ka kalla su kare kuma su sauke su tura a cikin abin da ya shahi youtube ba karamin al'amari ba ne to muna musu godiya allah subhanahu wataala ya saka musu da mafi kyakkyawan sakamako akwai yan uwa da suka yi tsaye tsayin daka wajen kula da abin da ya shafi gidan rediyo akwai irin malam umar da shi da malam ismail abdulkadir wanda kusan duk kullum ya kai karatu abin da ya shafi rediyo suke kula da wannan bangaren za su je su sake karatun a je gidan rediyo a sanya sannan kuma wasu daga cikin masu suka ɗauki kuɗin su suka biya don a yi don a yi wannan karatu akwai wasu ƴan uwa da suka suka ɗauki yaunin karatu gaba ɗaya a gidan rediyo guda biyu akwai sarauniya akwai akwai rahama muna musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi akwai wanda shi gaba dai ma sunna tv ya doke suka taimaka suka sai ake sa karatu a sunna tv su ma Allah ya saka musu da alkhairi akwai wanda da an yi karatu tura sa sunna tv shi ke wannan shi ke kula da wannan bangaren ya sa mi ga kista ya sauke karatu kuma ya tura ba ba su ko dala Allah subhanahu wataala muke roƙo da ya saka ka musu da mafi kyakkyawan sakamako akwai dan uwa malam Abdulhamid wanda kusan kullum hanya ma sa min kasala kullum in zamu zo karatu a wata jiba ake dukkan jibgegen mota a zo da mu karatu to Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi akwai wani abu da ake yi bayan fage an tashi karatu ana samu cikin wannan daki ana dan abun nan kin to wanda suke wannan abu su ma Allah ya kula da su Allah subhanahu ta'ala ya kula da su ya sanya albarka sannan kuma ɗan uwa sai mu yi haƙuri saboda dare ya ja kuma muna tare da ga malumman mu sannan kuma muna tare da mai girma alƙali na garin tawa da sauran ɗan uwa dattizawa da suka halarta kuma ana cikin lokaci da ake yin sallar tahajjudi da haka bai kamata mu mu abin da ke mutane ba sai mu je da nufata ta gaba shine za mu gayyaci baba mu malam yusuf sidi da ya ya ji hamu na kalimati kafin sai da kadi ya zo daga nan kuma sai a rihin da addu'a da san akwai abin da ya kamata a gabatar malam abdullahi yana kusa sai dan abin nan daga nan kuma sai sai mu yi addu'a mu tashi Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu akar maka Allah bismillah